بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم من شاشدة دوة جماد الأولى وقوة بالقعدة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tara da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da goma sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida Allah madaukakin sarki ya sake hada mu cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na almawaris fi shari'atul islamiyyah fi da'il kitabi was sunnah rubutun Sheikh Aliyu Sabuni inda muke karatu ko muka tsaya a shafi na goma sha takwas yau za mu tashi a kan shafi na goma sha tara inda ya buɗe sabuwar gaba hukumul abawaini a cikin ayoyin da suke raban gado ko da suke magana a kan raban gado ya fidda hukunce hukuncen da za a samu ko fa'idojin da za a samu na farko ya fidda mana hukuncin 'ya'ya maza da hukuncin 'ya'ya mata wanda za a iya samun matsaloli guda hudu dangane da rabon 'ya'ya maza da mata ko dai zaman to namiji da mace kadai aka bari mun yi magana shi a wancan satin sai a raba gida uku namiji biyu mace daya ko kuma ya zaman to cewa taron maza ne da taron mata lizzakari mislu hazil unsayayi in su ɗari ne in ma su nawa ne dai maza su rufa mata a wajen kaso kashi na uku shine zamanto banda ƴaƴan da za a samu a samu kuma da Allah ya tsaga kasansu sun faɗo ciki kamar uwa kamar uba to sai a fidda kasan uwa da kasan uba sannan abin da ya saura a raba wa maza da mata shi ma da zakari mislu hadul unsayni matsala ta hudu kasance ɗa namiji ne kawai aka bari aka ce shi kuma zai kwace dukiyar baki ɗaya idan babu ƴaƴan mutum sai jikokin shi ta hanyar ɗansa namiji to yadda ake wa ƴaƴan cikinsa haka ake wa jikokinsa da suka biyo ta hanyar sa ta hanyar ƴaƴansa maza wannan ina ga shi da abin da muka tattauna a wancan satin wallahu ta'ala alam sai yau yace hukumul abawaini to me hukuncin iyaye guda biyu da zamu tsinta a cikin ayar sai yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث yace ga mahaifan shi guda biyu uwa da uba li kulli wahidin minhuma ga kowane ɗaya cikin biyu as-sudusu a bashi ɗaya bisa shida ɗaya akan shida mimma taraka cikin abin da shi mamacin ya bari in kana lahu walad amma ana ba su ɗaya bisa shida in ya kasance yana da ‘ya'ya. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu in kuma bai shi da yaro iyayen shi ne za su gaje shi sai ce fa ummihi sulus ita mahaifiyar za a ba ta sulusi fa in lam yakul fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sulus in kuma yana da ƴan uwa to uwan za a ba ta sulusi matsaloli guda uku kenan ko ko dai ya zamanto yana da yaro uwa da uba ɗaya bisa shida ko dai ya zamanto bai shi da yaro uwa da uba kaɗai ya bari to sai a ba uwa sulusi abin da ya rage biyu bisa uku ɗaya bisa uku uwa biyu bisa uku a ba uba in kuma ya zamanto ba uwar a ba da magada sai uwar sai uban amma akwai ƴan uwan shi to uwar za a tashe ta daga kan ɗaya bisa uku sai ta koma ɗaya bisa shida ba tare da kuma waɗannan ƴan uwan sun gaji komai daga cikin gadon ba za mu ji da abin da malam zai faɗa insha Allah sai ce turshidu ila al-ahkamil atiya wannan yanki na ayar yana shiryar da mu zuwa ga hukunce hukunce kamar haka masu zuwa alif hukunci na farko al abu wal ummu uba da uwa ya akudu kullu wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya cikin su yana ɗaukan ɗaya bisa shida in kana lil mayyiti far'un wari in mamacin idza kana lil mayyiti far'un wari in ya kasance ga mamacin akwai ɗa da zai yi gado farko duk inda muka same sai ganin ga wata na nufin abin da ya fito daga jikin mamaci aslu abin da ya samar da shi mamacin wannan islahi ne na malaman gado ko in dai sun ce aslu abin da ya samar da shi mamacin ko dai uba ko kaka ko abin da ya daga sama in sun ce farko shine abin da ya reshe daga shi mamacin kenan da da jika da dan jika wannan suna ake nufi a matsayin farko to uwa da uba suna cin ɗaya bisa shida in ya kasance mamacin yana da reshen da zai yi gadin shi sai ce ba wannan mun gama da wannan matsalar ko mutum ya mutu ya bar uwa ya bar uba da ɗa guda ɗaya da mace guda ɗaya ina jira ba mu wuce wannan matsala ɗin ko a misalin wancan sati ɗin ko lokacin da yake maganar rabon gado yace idan akwai masu kaso sai ce kamar uwa da uba to nan ma ana maganar iyayen an bar far uwa sai ka koma ka dauko abin da aka faɗa a wajen ɗa da ƴa da za a bari wannan mun bayar da sanzan sati insha Allah ba sai ce idan lam yakun ma al abawaini ahadun min al auladi in ya kasance tare da iyayen nashi babu kowa cikin ƴaƴa bai haihu ba zai da jika kawai uwa da uba kadai ya bari a duniya sai ce fa innal umma tarisu sulusan mali yace ita uwar za ta gaji ɗaya bisa ukun dukiyar shi ina ake cewa sulusi ko a raba uku a ba ta ɗaya wal baqi sauran wa huwa sulusani shine biyu bisa uku yarithul abu uban ne zai gaje shi mun fahimci wannan babu kowa a duniya kawai sai uwa sai uba tsaga dukiyar gida uku daya biyu uku uwa ɗauki kaso ɗaya ba saura kaso biyu ba uban ya kwaki abinda uwa ta ɗauka sulusi abinda uba ya ɗauka sulusani kawai tasmiya ce aka yi sulusi da sulusi ya haɗa ne suka zama sulusani ita uwa ta ɗauki sulusi guda ɗaya mala yake cewa li annahu zakara nasibal ummi domin a wazalika bi mafhumil aya ko abin da yasa aka ce sauran uba zai dauka yace bisa abin da muka fahimta ne daga aya li'annahu da sab'a zakara nasibal ummi domin ita ayar ta ambata mana kasan uwa ko Allah madaukakin sarki ambata mana kasan uwa wa huwa thuluth shine ɗaya bisa uku wa sakata anil abi yayi shuru akan uba bai ce ga abin da za a bashi ba fadalla ala anna al-baqi nasibahu ko nasibuhu sai wannan ya nuna mana cewa lalle abin da zai yi saura gaba ɗaya ka san uban ne tunda aya ta ce in bai shi da mai gado sai iyayen shi ma'ana su biya su gaji suke nan ko sai ce a ba uban sulusi baya buƙatar kuma sai mai ta maka uban kuma a bahi sulusani baya buƙatar wannan ya ce iyayen za su gaji shi yace a ba uwa sulusi kaga kenan ko ba ambata maka ba kenan abin da zai rage duka wa za a bawa uban za a ba tun da an ce su za su gaje shi wannan matsala ta biyu kenan ta farko uwa da uba babu kowa a duniya uwa da uba amma akwai ƴaƴa da za su gaje shi uba sulusi uwa sulusi anan sun yi daidai da daidai ko nan babu jika ko babu ɗa da zai gaje shi uwa sulusi uba sulusani matsala ta uku kama take da wannan amma ta saba da wannan shi ne ke sa idza wujida ma'al abawaini ikhwatun idan aka samu tare da su mahaifan shi mahaifan mahaifan ma tare da shi mamaci din idza wujida ma'al abawaini in aka samu tare da iyaye guda biyu ikhwatun tare yan uwa sai ta isnani fa aksara mutum biyu ko sama da haka mutum ya mutu amma yana da yayyu yana da kanne ko yana da wa da kane ba su biyu kenan ba kuma ga uwa ga uba a raye gadan zai mamanta da wancan shi ne yake cewa fa innal umma tarisu hudusal mali yace to a wannan halin uwar za ta gaji ɗaya bisa shida na wannan dukiya mutum ya rasu ya bar wa ya bar ƙane uwa tana nan uba yana nan don an tashi rabon gado uwa sai a raba dukiyar gida shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida a cikin shida uwa sai ta ɗauki ɗaya ba biyar za su rage ba sai a saura kashi biyar a gefe me yasa za a bata kashi shida ɗaya bisa shida a can an ce a bata ɗaya bisa uku nan an ce a bata ɗaya bisa shida kawai saboda ta haihu ina abin da ya jawo mata ko tana akwai ƴan uwansa guda biyu da suka yi guntu a duniya sai ce walbati abin da zai saura cikin wannan shidan in ka ba uwa sai ce khamsatu asdasin shine biyar cikin shida ko biyar akan shida a cikin shida ka dauki daya saura ka so nawa kaga farko ba su da zai guntu sai ce lil abi gaba ɗaya na uba ne walaysa lil ikhwati aw al akhawati shay'un aslan amma fa babu komai ga ƴan uwa maza ga ƴan uwa mata tun asali ba su da komai amma dalilin ta haihuwa ne suka jawo mata ba abin da za su a dukiyar inda ba sa nan sun mutu ɗaya bisa uku za a ba su amma dalilin suna nan ya suka jawo mata amma da ba ta ɗaya bisa uku sai aka ce a ba ta ɗaya bisa shida shi uba bai hukun a ba ta biyu bisa uku sai aka ce a ba ki biyar bisa shida tare misali ba ana magana naira sittin mamaci ya bari inda ba ta da ƴaƴa naira ashirin za ka bata an gane misalin ba sauran naira arba'in ba uba sai ya ɗauki yanzu dalilin kana da ƴaƴa ko wannan mamacin yana da ƴan uwa ba lallai ba sai wanda ta haifa a cikin dafa dalilin akwai ƴan uwansa madadin a raba gida uku sai a raba gida shida naira sittin a raba ta gida shida nawa za ta kasance goma goma ko sai a bata naira goma nawa zai yi guntu naira hamsin duka uba zai kwashi kaga ajiya arba'in za ta ɗauka ai arba'in uba zai samu yau kuma hamsin ya samu ita uwa ajiya ashirin ta samu yau nawa za ta samu goma dalilin kawai akwai ƴaƴa akwai ƴan uwa ga mamaci zai motsa kasan uwa da rage ba da kari ba ko a ba za su haramta mata ba ma za su rage ta wannan shine malaman gado suke kiran shi hajbu nuqsani kariya ta rage akwai naka ajabu irmani wani in yana nan gaba ɗaya gado zai hana ka wani kuma in yana nan jawo maka zai maimakon ka cika so mai tsoka sai a yi kasa kasa da ka haya jari garka shi ne yara suke taya mun fata ko na'am mala yake cewa lil annal abba li annal aba ya hajubuhum saboda shi uba zai gaji ƴaƴan ba za su gaji komai ba isa za a bashi biyar za a bayan za a ba uwa ɗaya bisa shida biyar din maimakon a ba ƴan uwa kuma shi uban ya kare su in yana ba da za a ƴan uwansa su ci tunda ƴan uwan wannan mamacin daidai suke da wa daidai suke da ƴaƴan shi wannan uban ko to yi uba zai shiga da babu yadda za a yi kuma ɗansa ya shiga da ina muka ce kawai istisna ita da ake samu a gado shine duk wanda kake cin gado a dalilinsa in yana nan ba za ka ci ba sai a hali ɗaya ya ci ka ci ina wanda yake cin gado a dalilin uwa uwa takan ci gado kuma ya ci amma banda uwa duk wanda zaka ci dani gado a dalilin sa in yana nan baka cin gado sai uwa amma uwa tana nan zata ci kuma ɗanta ya ci Allah ya samu dace fa in kila yanzu mun gama da wannan sai kuma amsa da zai bada yanzu dai mun fahimci wannan kasan guda uku ko na farko ga uwa ga uba a tare da su akwai ƴaƴaye ɗaya bisa shida za a ba kowanne na biyu uwa da uba ne kaɗai a duniya uba uwa a bata sulufi sauran a baiwa uban shi kashi na uku shine kasance wannan mamacin yana da ƴan uwa guda biyu ko sama da haka za a ba uwa ɗaya bisa shida sauran biyar bisa shida gaba ɗaya na uba ne fa in kila in wani tambaya mal hikmatu fi hajbi ummihim min al-thuluthi ila al-thuluthi ma'a annahum la yarithun menene hikimar da yasa za su hana uwarsu ko za su kare uwarsu daga cin sulusi ta koma sulusi tare da cewa ba za su yi gado ba me hikima wani sai tambayar haka ko ya da kuma ka ce a bata sulusi yanzu ka zo ka ce a bata sulusi kuma da kace a bata sulusi su ɗan uwan baka ba su komai ba me wannan hikimar kuma wani zai iya tambayar haka sai ma da yace al jawabu an al hikmata hikimar wallahu a'lam Allah ne mafi sani annal aba yali nikahum shi uba shi ne yake tsawainiyar aurar da su yanzu wannan uban ɗan uwansu ne da ya mutu yana da dukiya kuma sai ya bar kannu kamar guda hudu ko guda biyar sai aka ce a ba uwansu ɗaya bisa shida uban ya ɗauki biyar bisa shida sai mala yake cewa hikima ta farko in sun kai balaga za a aurar da su uba ne zai ɗauki ɗawainiyar aurar da su wannan faƙatu alaihim da kuma ciyar da su yau ɗin da ɗan uwansa ya mutu in za a ci abincin dare a gidan wa zai siyo uban ne zai siyo dai ko kaga kenan aiki nawa aiki na biyu mala yake cewa duna umbihim ba tare da wannan nauyin ya hakan uwan shi ba nauyin baya kan hawa uwa a wajen aure baya hawa kan uwa a wajen ciyarwa li'annahum auladahu saboda su din ƴaƴan shi wa hum ikhwatul mayyit kuma su ɗan uwan mamacin ne fa kanat hajatuhu ila al-mali akthar min hajatil ummi ta kuma ya kasance buƙatuwar uba zuwa ga dukiya sama yake da buƙatuwar uwa zuwa ga dukiya din allati la tukallafu bi shay'in min nafaqati wa da ba a dora mata komai na siyarwa wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dashi da haka kenan hikima da malam ya fudda mana me yasa uwa take cin gado ƙasa da uba ko idan yana da ƴan uwa gadon ake ragewa saboda uba yana ɗaukan nauyin aurar da ƴan shi ƴaƴansa kuma yana ɗaukan nauyin ciyar da ƴaƴan shi to wannan hikimar in ta canja fa hukuncin zai canja misali kamar yanzu hikima in ta canja hukuncin zai canja kamar yanzu aka samu uban da ba abin da ya sani akan ƴaƴan shi uwar ce take faɗi ka tashi ta ci da su in bikin su yazo uwar ce take jikin goji ta ciyar da su hukuncin zai canja kuma zai canja ba ba zai canja ba to akwai wata ka'ida da malaman fiqh suke faɗa mala abba ko al hukmu yaduru ma al illa ko wujudan wa adaman ko ke duk inda hukuncin shari'a yake to yana zagayawa ne tare da dalilin shi tare da illar da ta sa in an samu illar hukuncin yana nan in an rasa illar hukuncin ya tashi to zan hikimar da malam ya bamu guda biyu aka ga wani zamani wasu iyayen ba su da wahala akan 'ya'yansu ba sa ciyar da ƴaƴan ba sa aurar da ƴaƴan in aure uwa ce za ta shiri ta kullu ta aurar in abinci ne kama wake da hinkafa kama waina ita za ta yi da ƴaƴanta su ci kuma duk da haka ya rufe uban a kanta ko za a canza hukuncin ba zai canju ba don haka ne mu kara malam wata hikima to da yasa aka fifita uba akan ƴaƴan akan uwar akwai wata hikimar da yasa to aka bibita uba akan uwa banda cewa da aurarwa tunda ana iya samun kenan uwa yanzu ta ci da a samu uwa ta aurar uban kuma yana ba abin da yake yawa eh muka ce yanzu ana iya samun zamani ya canza uban ya tsoro gaji a zuwa auren yayan sai yin komai uwar ta za ta tsiri ta kullu ta aurar da ƴaƴan duk abin da ake da bukata uwa za ta yi na'am duk mun yadda da wannan shi da muke tafi ma iya ƙara wani dalili ban da wannan je shi ma abin da ya hararo cewa dalilin uwa uba yana aurar da ƴaƴan shi dalilin uba yana ciyar da ƴaƴan shi yasa Allah ya fifita uba akan uwa sai muka ce to zamani ya canza ana iya samun inda uwa take kwace wannan aikin ma iya ƙara wani dalili da yasa shari'a ta fifi ta uba akan uwa banda waɗannan biyu yawa mala usmanu na'am uwar na'am ya'ya na'am malam kuma ya karo sai kimar yake cewa ai kafin a gwamnawar an haife su uban da ya bada sadaki uban ya yi ragon sura ko har suka girma sannan ita uwar take amfani da su wajen samo da abin da za a samu ko wata kirma iya kare wannan ko uban da ya biya sadaki ko na sadakin da ya biya sunan wani ba yi ko na to wallahu alam wata hikima da nake kallo ko da ba wannan ba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi wa ya tantanta da yin biyayya a duniya man ahabbun nasi ko ahabbun nasi bi husni sahabati ko ummati sai ta ummu kuma man kuma ummu kuma man kuma ummu tunda yana da ƴan uwa kuma shari'a ta ce wannan ƴaƴan su wa uwar biyayya sama da uba to sai ake tsammanin za su tausayawa uwarsu sama da yadda za su tausayawa kuma da za su tausaya uba wata kirji wannan uban yana da wata matar banda ita ƴaƴan ya su janye taimakonsu daga gun ubansu sai su dawo gurin uwansu ko da abin da suka samu tashin uwansu abin da suka samu tashin uwansu to tunda shari'a ta sama uwar wata hanya da ƴaƴan za su mata amfani sama da uba ta kuma ya tsara ma uban ta wani bangaren ko da ƴaƴan ba su masa ba to kuma dai musulunci ya bibita uban akan da ya babata su wallahu ta'ala ala sanar cikin da hikima mai wada za mu iya karawa su ƴaƴan tun da tana da ƴaƴa to an kuma sai ƴaƴan su tausaya mata rufi uku akan yadda su tausaya wa mahaifin shi to ita kuma ya san ma shari'a ta tausaya wa uban a inda kuma ta tausaya wa uwan ba kenan wallahu ta'ala ala wata kir kuma zamu iya karo ta cikin ra'ayin ko ke yasa za ga duk da kakan da al'amari shari'a balance daga cikin sufofin shari'ar musulunci tana balance tsakanin al'amuran rayuwa an ga kalle ta a duniya in nan ta daga to za ta yi balansu daga wani bangare sai ga an dawo abin ya zauna daidai da daidai kamar da suka yi balansu tsakanin rayuwar duniya da kuma rayuwa ta lahira wallahu ta'ala alam sai hukunci na uku da za mu samu cikin ayar mun fita hukuncin yaya mun fita hukuncin iyaye sai kuma yace mana addainu muqaddamun alal wasiya bashi shi ake gabatarwa akan wasiya me yasa yace mana bashi yake gabatar akan wasiya sai yace qauluhu ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn raban gado da aka yi mana na iyaye na farko sai Allah ya ce a bayan wasiya da mamacin yayi ko bashi me Allah ya fara ambata wasiya ko sai min ba'di wasiyatin a bayan wasiya aw dayn ko kuma bashi kenan idan jerin yar magana zamu kalla in mutum ya mutu wasiya za a fara fiddawa sannan kuma a fidda bashi haka ne tun da ayar mai tafi min ba da wasiyatin yusi biha audaini sai an gama da wasiya sannan a zo me a zo kan bashi musamman an ka kalli al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in yaje wani guraren yana cewa idda ubi ma bada Allahu da yazo zai safa da marwa sa ayi ko yana zuwa da ya fito da ya gama dawatu shi yayi komai da ya taho inda zai sa a yi din da Allah cikin Qur'ani inna safa wal marwata min sha'irillah safarwa da safa da marwa alamomi ne cikin bauta ko alamomin bauta wa Allah madaukakin sarki sai ce to ibda'u a wata riwayar a wata riwayar abda'u a wata riwayar kuma ibda bima bada Allah ka fara da abin da Allah madaukakin sarki ya fara hikinan ta kan safa sannan ka je kan marwa to wani zai iya ɗaura kan ka'ida sai ya ɗaura a kan nan idan mutum ya mutu a fara fidda wasiya sannan a zo kan bashi wani zai ɗaura wannan ka'idar a kan nan ko kamar da kabo kan alwala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ko in za a lissafa maka farallan alwala sai a ce maka ghasl alwajhi ko wa ghasl alyadaini ila almirfaqaini wa masku ra'asi wa ghasl arrijlaini ko yadda Allah ya jira su haka malaman fiqh suke jero su to dan karka dauka dole ne tunda Allah ya fara da wannan sai an fara shi yasa malaman gada suka fidda maka duk kuma anan ribas ake min ba'di wasiyatin yusi biha audan sai ce baki ake gabatarwa kafin wasiya amma me yasa Allah ya gabatar da wasiya kafin baki to sai ma da ce zahirul ayatul karima zahirin ayar ya dullu ala anal wasiyata muqaddamatun ala dayn yana nuni akan cewa lallai wasiya ita ce ake gabatarwa akan bashi ma'a annal amra bil aqsi tare da cewa al'amarin akan akasin haka ke tafiya wa huwa anna daina yuqaddam shine bashi shi ake gabatarwa fa yuqda diyun al mayyit thumma tunfadu ko tunfadu wasiyatuhu yace sai an biya bashin mamaci sannan a zartar da wasiyar shi wa haka za ka ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar haka ne annabi tsira da amince tabbata a gare shi ya hukunta sai an gaba biyan bashi sannan a biya wasiya sai ce rawa ko ruya an ali radiyallahu anhu annahu qala ali yana cewa innakum la taqra'una hadhihi al-aya jama'a kuna karanta wannan ayar min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qada bid-dayn qabla al-wasiyya amma tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci da bashi kafin wasiya da haka kenan mutum yana rasuwa abin da ya kamata a fara yi mashi shine ta wahala tsawaniyar binne shi ya mutu yana da kuɗi a banki yana da kuɗi a gida yana da kuɗi a kaza me ya kamata a fara mashi a zare abin da za a siyo likafani idan bai bar likafani ba su magabata likafanin ake saya da mutum ya hangi cewa fa to fa mutuwa ta fara mashi alamu sai zai zo likafanin shi ya gyara sai a sai in na mutu a wannan za a binne da haka yana rasuwa kawai da kafanin za a ɗauko a sa baya cikin gado daga tsawa da wayar binne shi idan ana biyan kuɗin rami da kuɗin ɗaukan gawa to duk a cikin kuɗin safa za a yi muna ne mai zaman to ɗakin Allah ya yawa yana mutuwa za ka ga wani ya sai da kafani yana mutuwa za ka ga wasu da tebur da migirbi sun tafi makabarta ne za su yi na ne za su haka ana mutuwa za ana kai kama kama ko a rana a bi a hankali wanda yana kama wanda yana karba wanda yana kama wanda yana karba kowa so yake sai ya samu lada wasu guraren su kuma an kaje mutum ne kawai a makabarta aikin sa kenan kawai zo haka rami wannan na babba ne wannan na karami ne ko ba gindin inuwa ya zaman Ƙarai da gaskiya. Da haka da kun taho makabarta babba ne sai sai ga na babba ta shike nan ya ake to Allah gurin da tsan dauri 400 ya kamata a bani a bani 400 a sama mutu a wala ba tsan dauri 200 ne ku ba da 200 ku sa 200 ku tafiyar wani kuma guraren ba wani kuma ce take ba da makabarta irin namu a'a mutum ne da gona kawai zai tsaya ya gyara ta sai ce makabarta saboda haka in ka zo space da za a binne dan uwanku sai ya za ku ramin da za a binne dan uwanku sai ya za ku ko in gurin kiristoci ne akwai masu siyan na har abada akwai masu siyan na wata uku akwai masu siyan na sati biyu in yayi kawai fito ne za a lafi su ya saura hikina an gama to idan gurin da ake sayan ramin da za a binne mutum ne to a cikin kuɗin mamacin za a fara gabatarwa da haka ɗawainiyar binne mamacin ita ake fara gabatarwa sannan bashi sannan wasiya sannan kome sannan gado ya zo shi eh male na Na'am. Eh, su jeren giyar shi ne wahalhalin binne gini a kan gaba tukunna. Likafani da za a mashi dole ne a masa likafani. In ba a biya bahi ba misali saboda ba bahin da za a biya masa in kuka yale a gida rijiya zai. Kuma tun da ɗaya za mu cikin mutanen lahira. Ana bin sa ɗari biyu kuma ɗari biyu ake sayar likafani ɗari biyu likafani za a saya mashi. In Allah da ba za a rasa wanda zai ɗauki ɗari biyun ya biya mashi ba. amma aka binne haka kuma an samu kuɗaɗe da kafa ya ji a tone a sa ba zai yi ba yasa to ake fara gabatar da ɗawainiyar binnewa sannan bashi sannan wasiya sannan kuma rabon gado to me hikimar da Allah madaukakin sarki yasa ya ambaci wasiya kafin gado sai ma da yace wa da'al hikmata fi hadha al-qadim me yiwa hikimar cikin gabatar da wasiya akan bahi sai ce annad daina sabitun fi zimmatil madini shi bashi yana tabbace a wuyan wanda ake bi bashi din qabla al-wafati wa ba'daha kafin rasuwa da bayan mun gane hikima hikima ta farko ce shi bashi yana wuyan wanda ya ci kafin ya mutu yana wuyan shi bayan ya mutu yana wuyan shi da haka kenan shi ba zai sauka ba daga wuyan mamaci har sai ran da aka ce an biya bashi da haka idan magada suke shiru suka yanzu da an ce akwai mai bunsa bashi da ga mutane sun yi ta sai suka ce mu faɗi wanda ya zama mana wani guna guna yana bunsa bashi ba abu da mu saurare shi ba to dan uwan suka cutar yana nan a wuyan dan uwan da haka yake bashi yana nan a wuyan mamaci kafin ya mutu da bayan ya mutu walahu mutalibun min kibalin nas yana kuma da mai bibiyar shi daga cikin mutane ka ba mutum bahin dubu goma ya rasu kuma sai aka ce ya mutu shari'a a gurin shari'a wannan bashin yana wuyan shi kai da kake bin bashi kuma kana da damar da zaka je gidansu ka ce a baka kuɗinka ila ce wala hu muqalibun min qibalin nasi yana da wanda zai bibiye shi daga cikin mutane sai ce wa huwa da'i shine wanda ya bada bashi يطالب به الورثة ويلاحقهم zai buƙaci bashinsa a wajen magada kuma zai ke bibiyar su lallafe sun biya shi ba ga rubutu an yi wani ina bin sa dubu ɗari Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa ya mutu bai bar kofan dala ba ina magadansa su za ka je ka ce su biya da kai da kace su ba kawai suka ce wallahi ga gaba abin da ya bare su wannan matsalar ku ce ni ku biya ni bashi ku biya suka ce wallahi ba abin da ya bare ce ku biya ni in suka kima ka ta a kotu sai sun biya wallahi tun da ai su ne magadansa inda ya bar kudu za su hawar a lokacin su shiga ne ba wanda suka hawar sa da haka yanzu da ya bar musu bani shi kansa bakin gado ne dole ya sun biya shi da haka zama ka ta a kotu sai sun biya ya har yana zama ga karfin bani kenan yanzu bashi in kana bin mutum bashi yana wuyansa a bayan ya mutu akwai wanda zai bibiyi bashi ko a wajen mamacin kafin ya mutu ko a wajen magadan mamacin idan bayan ya mutu ne malace zai ki bibiyar su hatta ya dafa ulahu haqqahu har sai sun biya shi bahin sa wannan daga cikin hakkin shari'ar musulunci idan ka shari'ar musulunci ne dauka iyaka dafi hannu ne ko to har nan gurin shari'ar musulunci tana aiki kana bin mutum bahi ya mutu magadansa suna raye kai kai su biya kaki ka magadan a kotu shari'a za ta tilasta su su biya ko da ta su gidan kurkuku kaga nan za ka gane kira musulunci kenan tana da rana kenan ko kuma in ana da wannan mutane ba su ji tsoron bawa ƴan uwansu bashi ba mutum ya zo ya takura yana da buƙatar ba ya ga to wannan in na bashi ya mutu ya za a yi in ka tabbatar in ya mutu shari'a za ta karɓa maka ba za ka ji tsoron bashi bashi ba saboda shari'a ta kare maka haƙƙinka sai ma da ce ga khilafil wasiya sabanin wasiya sai yanzu ne zai ga maka hikimar da ta sa yanzu ya nuna maka matsayin bashi in ka ji bashi yana wuyanka kana rayu yana wuyanka kana mace akwai wanda zai bibiyi bashi a wajen magadanka zai yi ta binsu har sai sun biya nauyi ya sauka a kansu nauyi ya sauka a kanka amma sabanin wasiya sai ce fa inna ha tabarru'un mahdun ita kawai sasiya tabarru'un ne gudunmawa ce kawai ko kuma kyautatawa ce tsawaranta tabarru'i ne ba abu ne na dole ba ko walaysa hunalika ko hunaka man yuqalibu biha min al-bashar babu kuma wanda zai ke bibiyar da cikin mutane kan cewa lalle sai an cika mun wasiya ta mun gane bambancin ta kenan ita wasiya kawai wani taimako ne mamaci yayi idan ba a zartar da taimakon ba kuma ba a tsammanin wanda zai ke bibiyan magana ne fa an yi wasiya dole ku bani an yi wasiya dole ku bani an yi wasiya ba a bukatar za a samu wannan amma bashi akwai wanda zai zo ce dole ina bin bashi a biya ne sai sai fali Allah ya tahawanu nasu fi amriha to dan kar mutane su yi sako sako akan al'amarin wasiya wa tashruhu nufusul warasati bi ada'iha zukatan magada ta yi rowa a wajen bada wasiyar qaddama Allah tabaraka wa ta'ala fi dhikri sai Allah madaukakin sarki ya gabatar da ita a wajen ambato akan bashi hana ce fatanabba da haka ka faɗa ka hikimar ita ce bashi a kona zai zo ce a biya ni kayana wasiya kuma kona zai zo ce dole ne kun bani mutum ya kwanta rahin lafiya sai ga alamar rasuwa zai sai ce kai wani ina tausayin sa gaskiya gidansa akwai halin kaka na kai idan ya mutu ku ɗauki dubu talatin ku kai mutu in na mutu a cikin daren sai Allah madaukakin sarki masa rasuwa wata ƙilshi wanda aka wasiyar bai ma san an yi wasiyar ba haka ne ko ba haka bane to tunda bai san an yi wasiya ba ya za ya zo ce maka da dole ku ba da wasiya ta da aka yi bai sani ba shi yasa yake to dan kar mutane suke sakwa sakwa idan an yi wasiya sai Allah ya nuna ta kamar ta fi bahi muhimmanci amma bahi na ba ka bashi ko ka ba makwabcinka bashi ai ka san kana bin shi dan ya mutu aka zo dan magadansa ka ce ni ina bin wani bashi ku biya ni kuɗi na ina bambancin wasiya da gado shi gado bashi akwai da zo ce a bani wasiya ko ba da zo ce a bani to dan kar zukatan magada su sauki ruwa ta ga cewa in sun bada kamar kuɗin zai rabu sai Allah ya mata al'amarin ka yana da muhimmanci na ambace ta ma kafin bashi yace wannan ita ce hikimar da zaka ji ana cewa min ba'di wasiyatin yusibiha ko min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayni ko tusuna biha ko kuma yusa biha aw dayni ghayra mudar da haka kenan ba ta nan ba sai ka faɗa ku kawai dan a tsare wasiya in an yi a daina wasa da ita shi sa Allah yake fifita ta ko yake ambatanta akan gado amma an ce an cire bahi sannan ake ake cire ne ake cire wasiya wallahu ta'ala ala rabi'an sai abu na hudu قوله تعالى فإن الله مدوكتين سركي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا yace iyayenku da ƴaƴayenku la tadaruna ba ku ganewa ko ba za ku fahimta ba ayyuhum aqrabu lakum nafa'a wane ne yafi kusanci da amfanar da ku sai yace fi hadhihi al-ayati al-karima isharatun ila anna Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin wannan ayar akwai ishara cewa Allah madaukakin sarki qad tawalla qismatul mawaris shi ne ya ɗauki nauyin rabon gado bi nafsihi shi a karan kansa walam yatruk hali ahadin min khalqihi bai bar kowa cikin bayin shi ba li'anna al-bashara saboda su mutane mahama aradu an yuhaqqiqu al-adala duk yadda suka yi nufin su tabbatar da adalci fa innahum lam yablughuha aw yaslu ilaiha ala al-wajhi al-akmal malan yace tabbas ba za su kai zuwa ga adalcin ba ko ba za a san isa zuwa ga adalcin ba a bisa fuskar da ta dace wanda take siffa ta dan adam duk yadda dan adam yake so yayi adalci zai wahala ya kai matakin na adalci ɗari bisa ɗari ko zuciyarsa tana wannan yana da wahala to kenan shi kuma Allah madaukakin sarki tunda ya isa ya kai matakin na adalci ya samar da shi ɗari bisa ɗari to shi sa ɗauki rabon gado shi a karan kai shi mala yace walan yastati'u an yi a tuji nisbi hadihin kismatil adila yace mutane ba za su iya zuwa da irin wannan kasan na adalci a rabon gado ba in ba dan Allah bane raba gado to duniya ba ta da wani tunani da za ta yi ta zo da irin rabon gadon da Allah madaukakin sarki ya raba li'annahum yajhaluna amran aba'i wal abana'i domin mutane sun jahilci al'amarin iyaye sun jahilci al'amarin yayaye Allah ne kasai ya san al'amarin yaya ya san al'amarin iyaye ya kuma aji tsarin da duk yadda aka yi kowa zai je yana da maslaha kowa zai je yana da amfani wala ya'rifuna ayyuhum aqrabu lahum naf'a ba kuma su gane ba wanne ne yafi kusanci da ya amfanar da su amma Allah jalla qudratuhu amma shi Allah madaukakin sarki da hikimarsa ta bayyana fa huwa al-hakimul alim shi mai hukunci ne al-alimu masani ne alladhi qassama fa adala wanda ya raba yayi adalci wa a'ata fa arda ya bawa kowa kuma kowa ya gamsu da abin da shi Allah madaukakin sarki ya bashi yace wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun waye ya fa Allah madaukakin sarki hukunci ga mutanen da suke masu yaki shi abin da za a samu kenan da Allah ya raba aya ta farko ta gado sai yace aba ukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa sabanin yadda ake a jahiliya idan mutum ya mutu kawai babban ɗansa ne zai tattare dukiya shi kenan an gama ubansa yana nan da tsufa babu uwarsa tara nan ta tsufa ba ta da komai kalluwansa tiri tiri tiri yau suka zo duniya kudin sai ya mutu ma nan babu sai ta tare dukiyar ko kuma gefe gindin inuwa iyaye kudi kaga ke da iyaye an gama da su kalle kanana an gama da su sai Allah madaukakin sarki ya raba su iyayen mahaifi mamaci suna da gado ƴaƴan mamaci daga babban zuwa ɗan mitsitsi suna da gado to banda Allah madaukakin sarki ba wanda zai iya hango wannan a cikin al'amarin rabon gado shi yasa hata ko cikin yarba musulmi kaje sai ka tada wani lokacin raban gadon sa akwai al'amarin mamaki wani aboki na na rubutu akan al'amarin raban gado ne raba hanya biyu suke rabawa ko kuma da irin yadda ake a tsarin jahiliya ko dai zama to babban ɗani ma tattare dukiyar kawai tafi da ita shi kenan an gama sauran ayan sai a hankali in ma a yi raban ɗaki ɗaki matansa guda nawa ne matansa guda takwas ne ko matansa guda hudu ne shi kenan kawai a raba gida hudu wannan ɗakin ɗaya wannan ɗakin ɗaya wannan ɗakin ɗaya wannan ɗakin ɗaya wani ɗakin za a iya samun yaya goma wani za a iya samun yaya biyu wani za a iya samun ɗaki uku wani za a'a kawai ɗakin za a raba a bawa ko ne kaka laye ga a zahirce a hankalce babu adalci a cikin rabon gado ne ya sa zaka to duk tsarin da zaka dauka in ba na musulunci bane ba zaka tada adalcin ya fita fili da fili ba yasa Allah ya cike da cewa aba ukum wa abana ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum nafa wata il kuma idan ka bar duniya dan mi titin dan da zaka bari sai da mato kuma shine sai ka samu sassauci ta gurin shi manyan da an bar dukiya gobe za ga sun je sun siyo kallafan lambotoci gobe za ga sun kama ɗaki gobe za ga sun yi sabbin ƴan mata gobe za ga sabbin abokai sai sun tiri kuma tsakanin nan da nan tsakanin nan da nan tsakanin nan da nan abin da suke kawai za su kai maka gudun ko zunubi in ma bai kai ka wada mu karo maka haka za su yi ta maka wata kin dan mitsin da ka bari kuma shine zai tuno a ce masa ai baban ka lokaci yana rayuwa wallahi mutumin kirki ne yayi kaza kaza ce Allah sarki Allah ji kai shi shine zai dukufa wajen yi maka addu'a wajen tunawa da kai wajen aikin alkhairi da zai je same ka kana cikin kabarin ka kaga kenan yanzu dan mijin Allah ya amfane ka katan da gobe bai amfane ka ba kaga amma da jahiliya ne katan za a bawa a manta da dan miji su wata kin kuma babban shine zai tuna da kai kananan su kasa tunawa da kai wata kin ayyanka su kasa tuna da kai amma ubanka duk lokacin da ya tuno zai kuka yi hawaye su kai da ware yana nan da an yi kaza da ware yana nan da kaza za a yi Allah ya ji kai shi Allah ya gafarta mashi na yafe mashi Allah sa ya sadda kaza wannan addu'a zai ga kuma ita ce za ta amfane ka ita ce za ta maka tasiri wata kirka samu ta wajen iyaye wata kirka samu ta wajen ƴaƴaye wata kirka ka babban ne zama to na kirki wata kirka lamun ka shine zai zama to na kirki yasa Allah ya ce raban gadan kar a ce an hana wannan an ba wannan kowa Allah ya raba gwargwadon maslahar sa an bashi Allah madaukakin sarki ya samu dace ya muke da lokaci na'am sai khamisan abu na biyar da zamu samu ciki shine fadin Allah madaukakin sarki wala kum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو غير kuna da rabin abin da matayenku suka bari in ba su da ƴaƴa in sun kasance suna da ƴaƴa to kuna da rubu'i rabi a raba ɗaya akan biyu rubu'i ɗaya akan hudu to su matan fa a mai ba da wasiyatin yufina biha audain ko sai ce wal hunnar rubu'u su kuma matan suna da ɗaya bisa hudu one over four kenan min ma taraktum illa ma kullakum walad cikin abin da kuka bari in ba ku da yaya fa in kana lakum walad in kuna da yaya fa la hunna sumunu min ma taraktum to suna da sumuni ne ɗaya akan takwas yace min ba da wasiyatin tu suna biha aw dai kuma a bayan wasiya da kuke yi ko kuma bashi sai yace wasaqat ayatul karima hadhihi ayatul karima ita ma kai ita ma wannan ayar mai daraja ta bayyana mana hukumul zawjaini hukuncin ma'aurata guda biyu wa bayyana anna li kulli min zawji aw zawja halatayn ta gaya mana cewa ga kowanne cikin mazaje ko mataye suna da hali guda biyu da suke cin gado babu wani ko wanda wannan ji namiji hali yake cin gado mace hali biyu take cin gado sai ta hukumul zawji hukuncin namiji idan matat zauja in matar ta mutu walam tukhalli far'an warisan amma ba ta bar far'i mai gado ba me far'i na ƴaƴa ko ko ɗa ko ƴaƴa ko shine ka'idar mun ce far'i shine abin da ya fito daga cikin mamaci tsatsan mamaci asali kuma shine ne abin da ya samar da shi mamaci din to yanzu mace ta mutu sai aka ce ba ta bar reshi ba ba ta bar ɗa ba kenan ko ya ko sai ce fa inna nasiba zauji annisfu rabon miji a yau shine rabin dukiya yau aka daura aure wane ya auri wance akan sadaki naira dubu ashirin jama'a kun yi da mun shaida da daddare za a kai ta gida sai Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa to fa duk abin da aka ce na matar ne abi za a raba shi da gado da katifa da kayan kitin da ledar tsakar daki da komai da komai sai an raba a gida biyu sana'a ce nan da iyaye mata suke zalunci kenan da an ce ita ya fita mutu ga za ta fi da gudu ita ta tattaro da kayan nata ne ita ta saya mata to kin kika saya mata ai an gama in dai an saya da sunanta nata ne a ran nan tsaga kayan za a yi aji nawa ne kudin gado dubu ɗari muka siyo miji ga hamsin nawa ne kayan kitchen na dubu ɗari biyu ne mijin ga ɗari nawa ne kaza komai haka za a tsaga a biyu a bashi ku ɗau rabi ya ɗau rabi tun da aka ɗaura mata aure ba zancen ne ba zancen tana da ako biyu idan matatin zauja in matar ta mutu وقد خلفت فرعا وارثا amma ta bar wani abu da gare shi ko da ko ya fa inna nasiban zawji arrubu to rabon mutum zai zama to rubu'i ne nan bayan shekara uku ne da auren bayan shekara ne bayan shekara biyu ne bayan shekara sittin ne abin da dai za a bayan na duke sa rubu'i ne kaga kenan hali guda biyu inda da rubu'i in ba da nisfi wannan shine hukuncin namiji duk inda ka dora bangare namiji kana zuwa ko abin da zaka yi kenan matar ce ta mutu tana da yaya babu yaya ko da bata aihuwa ba a tsaga dukiya a biyu miji ga rai sai ka nemo kowa za su ci rabu a a tana da da miji ga ɗaya bisa hudu uku bisa hudu kuma fa nemo wanda za su ci su sai ta hukumin zauja aw zaujat hukuncin mace ko mata idza mata zawju nan kuma in mijin ne ya mutu walam yukhalli far'an warisan bai bar dan da zai gaje shi ba ko yadda za ka gaje shi fa inna nasiba zawjati aw zawjati ar-rubu' to rabban mace ko matan shine rubu'i in mace ɗaya gare shi rubu'i in biyu gare shi rubu'i in uku rubu'i in hudu rubu'i yana daga cikin abin da yake sa su kishi kenan in an mutu an bar miliyan arba'in kai tsaye za a bata miliyan goma in bai da ɗako in ita ɗaya ce miliyan goma in su biyu ne miliyan goma ya zama nawa kenan biyar biyar in su uku miliyan goma ya zama miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da wani abu ko in su hudu ne miliyan biyu da rabi rabi to kowace tana ji wannan wanda za ta hana ta cin gado sai da karjira ce abin da yake kara musu zafin jini والله تعالى أعلم كشي نبيو إذا مات الزوج إن مجن يموت وكان قد خلف فرعا وارثا أما يا برتن ده زي غاجيش سيتي فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن to rabon matar ko matan nashi shine sumuni shi da ko abinda ba yake cewa tumunin ta kaba ko amma ba tumunin ta gaura ba ne tumuni ne da mijinta ya mutu kawai ko za ta yi ta kaba a gidan ko ba za ta yi ta kaba ba ko abu ba za ta mutu wannan tumunin za a bata ko in ka ce tumunin ta kaba kenan kamar yadda kare ta kaba za a ce mata ga ladan ta kaba ko amma ko abu ba za ta mutu wannan tumunin sai an bata haka Allah madaukakin sarki sai a bata malaka wa bil muqaradati bain ahwaliz zawjaini inda za mu gwama gwama tsakanin halayen ma'aurata guda biyu najidul qur'anul karim za mu samu alqur'ani mai girma yaj'alu nasiba zakari da'iman da'ifa al-unsa zamu tada al-qur'ani yana sanya raban namiji har kullun ya zaman to rubin na mata ne lil hikmati lati wa ba'ana ha fi ma sabaq saboda hikimar da muka bayyana ta dai a halin a lokacin da ya gabata inda raji ala shubuhati a'da'i bi lokacin da muke magana akan shubuhar makiya addinin musulunci har kullun aka zo raban gado musulunci yana fifita namiji ya riba masa kaso akan me akan rabon mata wallahu ta'ala alam sai ta hukumul ikhwati aw al akhawati li ummi ina ga mubashi haka ko Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am akan na'am na'am eh eh eh na'am malana tambaya can da muka baro gaban iyaye maza da mata sai aka ce idan dan uwa ya mutu ko idan ɗansa ya mutu sai aka ce in yana da ɗan uwa uwa za ta ci ɗaya bisa shida uba ya ci biyar bisa shida sai ma da yake tambaya irin ta albani ta baya ku idan yaron shi ɗaya ne a wajen uwar shi amma uban yana da wasu ƴaƴa ban da shi yanzu rabon uwar yana nan a sulusi ko kuma zai je sudusin wannan za su hana hitin wancan za su hana uwar ta rabo shi ne tsoka ko ya za a yi ‘yan wanda suka mutum da ya mutu ya bar uwa ya bar uba amma ubansa yana da wasu ‘ya'yan banda shi ita uwar shi kaɗai ne ɗanka wanda ya rasu yanzu a wannan halin rabanta zai taɓu ko ba zai taɓu ba sudusi za ta ko sudusi ita ce tambayar ka ko ita ce tambayar na sana yana nan Eh. Eh. Yana nan asulusi ko asulusi? Asulusi. Da haka ne wannan ‘yan uwan da ‘ya'yan da ba naka ba sun hana ta cin sulusi. Na, ba bai da yake kai Haka ne? duk da samun kuɗa da wanda ake uwa ɗaya ba shi ne abin da malai yake tambaya tunda dai da ake uwa ɗaya suna da bambanci da wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da wanda ake da uba ɗaya idan to idan na uwa ɗaya babu sai shi ɗaya na a ɗaya bisa gida malam to kaji abin da yan wasu ke cewa kuma ga malam abdullahi na fito da hikima Allah ta yi fa in kana lahu ikhwatun idan shi mamacin yana da yan uwa in dai wannan zaka daga ka ce dan uwan wane ne Allah ya gama maka aiki uwa ɗaya suke uba ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya suke abinda ko Allah ce fa in kana lahu ikhwatun in yana da ƴan uwa da haka ko ba uwa ta haife su ba waɗancan din ne sun hana ta cin gado ai nauyin yana kan uban ko ba ka bane ba Allah madaukakin sarki ya samu dace shi an yi ta bada misali ne akan ƴaƴan da ta haifa ya kamata dan da ka haifa shi amfani zai dawo maka ba asara ba yasa aka kuma da ƙarfi akan ƴaƴan da ta haifa amma dan da ta haifa ma zai mata mugunta ko babu alaki na dan ba ta haifa ma kenan ya mata mugunta kenan ko Allah ya samu dace na malam نعم ولا تبارك ايه ايه ايه نعم Thank you. Hey. sai hana yi na shi ma yana mana magana akan cewa mutane da yawa ba sa mutunta wasiya ita kuma wasiyar nan Allah yana so a mutunta ta shi yasa ma a karatun aka gabatar da ita kafin me kafin rabon gado in dai mutum ya mutu ya bar wasiya wajibi ne sai Allah sai an zartar da wannan wasiya din matsawar babu zalunci a cikin wannan wasiya din mutum ya mutu ya bar miliyan biyu kuma sai ya ce wani a bashi kyautar dubu goma a ciki ko dubu ashirin dole ne yan uwan wannan mamacin sai sun zartar da wannan wasiya ba shawara ba ake nema ba amma ya bar miliyan biyu ya ce sai an ba wa wani miliyan ɗaya a matsayin wasiya to nan ne aka ce akwai zalunci a cikin wasiya ko dai magada su rage ko su hana nan suna da dama amma in dai ba zalunci a wasiya to dole ne an zartar da ita kuma in wanda yake zartar da wasiyar fa to ba aka jira yana zai biya ni wasiya kayan wani a bahi naira kaza he ka boye takaddar faman badalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yafaluna wanda ya ji wasiya ya canja ko ya koye inda zunubi a cikin wasiyar to zunubin yana kan wanda ya koye wannan wasiyar daga kenan wani a bahi dubu kaza sai ka boye kace ni ban ji ba akai akai kace ba abin da yake kawai ya mutu shike Allah ya ji kai shi amma wannan abin da aka faɗa su magada ko sun cinye kuɗin su kai bakka da gado kai fa sai ka biya wannan wasiya ranar gobe alkiyama in kana da kuɗi a lahira a ɗauka in babu kuɗi dadan ka za a ɗauka in ba ka da lada yana da zunubi za a ɗauko zunubi a babu in kai bakka da lada hibai da zunubi darajar da zaka samu a gidan aljanna sai an rage an kara akan darajar wannan dole da sai an biya bayi a ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace da aka mutane su mutunta wasiyar nan da kyau na'am ban san da ya fara daga hannu ba ga wancan da na ga riga ka to na eh eh eh a aikin da hakkin mai wani mai wasiya ne sun ci gado gadon su halak ne amma wannan kasan na wasiya haramun ne a gurin su za su biya shi matsaurasiyar babu zalunci a cikin ta dole ne sai sun biya sai suka ce mu mu rinsa ido ba wasiya da zamu biya suka rabe to sun rabe yanzu da hakkin mai wasiya ya sun biya a ranar gobe kiyama kamar da kuɗin da za a biya wa mamaci bahi sai ai gidan suka ce mu ba za mu biya mashi ba to daga lokacin da suka tabbatar da bahi suka ce ba za su biya ba shi wannan bashin ya sauka daga kan mamacin ya dawo kansu tunda ya bar abin da za a biya bashi sun ƴaƴan kuma bala'in ya dawo kansu amma abin da yake halali a nasu bacin an fidda wasiya an fidda bashi halas ne a gurin su wallahu alam na'am eh eh eh wannan ne gaskiya ban kiyaye ba amma dai al'asaba asaba ɗin mutum su suke biya masa bashi asaba shi ne mutanen da inda gado za ka bari su za su cinye kuma kowannen ka zai kowanne zai iya wawaye dukiyar ka to su suke bin ɗaukan gadon ka uba yana ciki kaka yana ciki uwa ɗin uba ɗaya yana ciki uba ɗaya yana ciki ɗa yana ciki jika yana ciki to waɗannan su ne za su haɗu su biya maka bashi kuma gwargwadon ƙarfin su wani sai ake bin sa naira dubu ɗari hudu Allah ya masa rasuwa duka duka abin da ya bari dubu ɗari uku ne to dubu ɗari uku gaba ɗaya tafi gurin masu bahi ba saura dubu ɗari ba to sai a duba a cikin wannan mutanen nasa waye mai ƙarfi sai a ga ubansa yana da kuɗi sai a ce to kai alhaji ka dubu saba'in kakar sa mana da ƙarfi za a ce ka dubu goma ɗansa dama ta gajan ta gajan ne an yafe jikan ma ta gajan ta gajan ne an yafe dan uwansa suna da ƙarfi ko haɗo a biya bahi shikenan asaba din su za su je amma dai ban ga wata kaida da musulunci aje ba wajen karbar bashi wallahu ta'ala ala na akram kaza na na eh ya saraya eh eh a zai wahala mai wasiya da abin da ba nasa ba sai dai akwai wani abu guda ɗaya misali mutum mana yana tambaya da mutum ya yi wasiya cewa a ba wa na kaza idan na mutu da ya mutu sai aka tadda wannan abun baya nan ya za a yi da wasiyar ɗayan biyu ne ko da ya kwanta rai lafiya sai ya ce a ba wa na gidana da yake bakin kasuwa sai Allah ya kaddara ya miki kafin mutu ban san azartar da wasiya ko sai bayan shekara uku ya rasu amma kafin shekara uku ya sai da wancan gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin shekara uku ya sai da wannan gidan kaga magana wasiya ta tashi daga aiki a nan guri kenan shi yasa to su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan duk bayan kwana biyu ko uku suna updating wasiyar in na mutu a ba wani gidana sai baka mutu baka miki to wannan wasiyar fa ta tashi daga aiki sabuwar wanzo siya za ka rubuta ka yi in rubutawa kake sake rubuta sabuwa in bayani kake sake bayanin sabuwa kake to kuma tunda Allah ka afana ne ke gidana gidana ne sai ka ci gaba da amfani da gidanka ko kuma yanzu da kai wasiya in na mutu a ba na gidana sai Allah ya kaddara ka mutu amma kai ka manta cewa a cikin zaben nan takaddinka akwai takarda da ta nuna ka sa hannu kun yi ciniki da wani ka da masa wannan gida din aka zo za a ba wani kuma sai ga takarda da take nuna kun yi ciniki da wani ya sai gida ya biya yanzu ka gida na wani ne ba naka bane ko wasiyar da kai yanzu ba ta da mahalli da haka shi ne wasiya bai samu komai sai ɗauki hakuri ko kuma yau da kai masa wasiya kuma sai aka kwana ana ruwan sama da aka tashi suna zan da suka ruhe yana cikin wanda aka yi wasiya ya ruhe kai ka mutu gida ya ruhe ya za a yi sai ga filin gidan ko tun da ina abin da ya gunju ko wani ya wasiya a baka gidanka na bakin kasuwa amma Allah ya kaddara gidan ya ruhe a yau sai sai ga da filin shine abin da Allah madaukakin sarki ya bari a matsayin nasa wallahu ta'ala ala na dan baya wa alaikumus salam eh eh eh eh eh eh bai bukatar ya rantse shi mutum da ya rantse ya gaba kace ina bin mahaifin ko baki kawo sai da sai kace wallahi mun yi baki ne bisa amincin da yake tsakanin mu da shi na yadda da shi ya yadda da ni to la ba mai da ba kai dai ka rantse a a hei dai su su rantse abri albayyinatu ala almudda'i wa la yaminu ala man ankar ni da nake bin ka bani sai na gano ina bin baban ku baki ina sai da nace wallahi amincin kawai da yake tsakanin mu da shi sana baki kuma kashi kasa'in cikin ɗari na basu sukan da nake aminci ne yake tsakani kaga kenan ba bukatar sai na kawo maka shaida in ayan sun yadda da ni su bani in ba su yadda ba to su je gaban alkali su rantse wallahi tallahi mahaifin mu baya cin bahin ya ci bahin sa ba shikenan to daga lokacin da suke wannan rantsuwar bahi ya sauka daga kan mahaifin su ya dawo kansu a dalilin rantsuwar in ba abin sa bahi shikenan sun raja da sun kare gadan su in ana bin sa bashi shi wannan ya sauke nauyi daga kafin da ya zo ya nema su kuma su suka hada bisa zalunci nan ya sauka da kan ubansu ya da kan mahaifinsu amma kai da kake bin bahi ba ka bukatar karance kar kuwa bayan qur'ani karance kar kuwa saka karance da wallahi su maza da su za su rance wallahu a'lam na'am to ko dai daga cikin ku ne wa alaikum assalam na'am eh eh masa wahala to su magadan sai su kalli me dangantakar mahaifinsu don da an ba wasiya a'a ai an sami ke baka yanzu su suka ce me ya dangantaka da kuke tsakanin su da mai wasiya wata kila wannan yara mahaifi shi ne shekara talatin suna hidimar neman kuɗi tare ba ba ya fanko ba ba ya jira kuɗi ba wannan kuma mahaifin na sa yaro sai ya ce a ba su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kuma jinya ta cinye su duka abin da aka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai saura ko to ya mutu iyayen su kalli reto ɗin kuɗin sai su ɗora wasiyar akan wannan reto ɗin wata illa yana tsammanin zai bar miliyan goma ne yasa ya bani miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to yanzu kuɗin ya ci sai a kira wasiyar mahaifinmu miliyan ɗaya da dubu ɗari da biyar ce kuma haka ya bari a matsayin gado kuma ba a ba da wasiya ta wuce ɗaya bisa uku na dukiya da haka madadin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar mun haƙura za mu ba ka dubu ɗari uku ko dubu ɗari huɗu na nan dukiyar taka akwai maslaha a ciki su sun kalli wahalar da yawa mahaifinsu ta neman kuɗi shi ko mahaifinsa ya maka wasiya ne dan ya biya shi kusan wahalhalun da ya mashi to yake rage a cikin wasiyar je mai yanzu za ka fahimci juna a nan gurin a a wasu tausayin ka yaji akan titi kawai yace a bayan mulada da dubu ɗari da yace mahaifin mu yayi wasiya a baka mulada da dubu ɗari biyar gaba ɗaya ita ce abin da ya gudu kuma ta haura ɗaya bisa uku kuma muna da buƙatu a gwagwarin kuɗin ne da kai hakuri haka Allah madaukakin sarki ya kaddara maka ba matsala ce wallahu alam sai dai mu takaita lokaci ya jafa na'am
na'am eh eh eh wallahi ka san matsala in muna zauna kan wannan kujerar ma garin mu tana ba mu tsara ka alƙali shi yasa aka ce alƙali kare ba da fatawa shi alƙali abin da ya kalla a kotu wata kila ba su rantsuwa daban ni ko abin da na kalla na ce waɗancan za su rantse daban shi yasa lokaci idan matsala tana kotu ma ba a tambayar fatawa a kanta insha Allah saboda lokacin da mai fatawa da alƙali suna da bambanci shi wata kila alƙali a cikin jawabansu ya harari wani abu wani yasa ki su rantse a ciki kuma ba bukatar ya ce ga hikimar da yasa nake su yi kaza wannan mataki ne na shari'a ya sa ya faɗa haka amma ka'idar shi ne wanda yake bi haƙƙi shi shaida zai kawo idan shaida ta tarayya a kansu to wanda yake inkarin haƙƙin nasa shi zai rantsu wannan suke ka'idar shari'a amma bin sawun shari'a kuma zai iya sa a canza wani abu don tabbatar da haƙƙin da yi ko kuma don tsoron kar haƙƙin haƙƙin salwanta wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace na take ka kuma karanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato makarantar da suke gabatar da karatun da liman gari ne. Mana wadda da lulu Islam suke sanar da shi a yana da cewa sun sana wa za ta fara da yau na yara sun da yawa da yara da suke yan firamare الزيرو ويسمى الزمان الحين ذا ذا أهل الكون القوم أوجم تلك لنا ومثلا فنعمل في هذا المسلم هذا الرجاء أن يجري إلى سوى يا كما تجري إلى يوم القوم سورة مثلا الجن جن تبوة الجن في يوم الأول بيتاتي في الأحداث wanda kuma wannan zai kawo shi karɓo kaddaro da tarbiyya na alaikum
to kusan jin da da ra'ayi ma sun gabatar da ita ne ko insha Allah duk wanda yake da ka a gaban shi ko yake da ya a gaban shi ba ta amina da wata nasiha ba gaskiya ko hakkin mu ne mu ilmantar da shi in kana da lokacin da za ku zauna ku yi karatu da su alhamdulillah in ba ka da lokaci ga malamai sun tafiyarun lokacin su a turo don samun wannan karatu din a gudu tare asira tare Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin